أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا اللهم علمنا ما جهلنا وفهمنا ما علمنا وزدنا علما وتقا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan rana na ta ta 20 da watan Ramadan na wannan shekara ta hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1446 wanda shi daidai da ashirin ga watan uku na wannan shekara ta biyar har yanzu muna karatu a cikin suratun nisa za mu tashi aya ta 160
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله وبصدهم عن سبيل الله كثيرا
بسم الله الرحمن الرحيم Allah madaukakin sarki kamar yadda jiya muka tsaya akan aya wadda Allah madaukakin sarki yake gaya mana wato yanda yayi da Annabi Isa alaihi salam na daukan sa zuwa sama kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cewa zai dawo Annabi Isa alaihi salam zai dawo kuma waɗanda suka wato faɗi maganganu akan Annabi Isa ba daidai ba maganganu na kafirci maganganu na zagin Allah kafin su bar duniyar nan sai sun dawo daga kan wannan maganganun amma dawo su ba za ta yi musu amfani ba saboda lokaci ya kure to shi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana wato irin ta'annuti da Yahudawa suka yi wa Allah madaukakin sarki wanda sanadiya haka Allah ya la'ance su sanadiyar haka Allah ya kore su daga cikin rahamarsa kuma wannan la'anta da Allah madaukakin sarki ya yi musu ta tabbata ta ɗore har tashin alkiyama sai dai wasu daga cikinsu wanda Allah madaukakin sarki ya cire kaɗan daga cikinsu to shi ne Allah madaukakin sarki ya ce fa bi zulmin minan lazina hadu saboda zalunci daga wajen waɗanda suka tuba wato hadu shine tabu daman daga nan suka samu wato sunansu na yahud wato waɗanda suka tuba to shine Allah madaukakin sarki yace haramna alaihim dayyibatin mun halatta musu daɗaɗen abubuwa wanda yake uhillal lahum da can an halatta musu su wato saboda laifin da suka wa Allah abinda Allah madaukakin sarki ya ya halalta musu sai ya dawo ya haramta musu wa bi saddihim an sabilillahi kaseera Allah ce saboda kuma wani laifi da suke shine na kange mutane daga hanyar Allah da yawa duk inda za a bi Allah ba sa so idan yanzu ka kalli duniya a yau in mutum bai san su ba sai ringa tunani ta wai riban mai mutanen da suke ci in saba wa Allah domin suna ta kashe kuɗi suna ta shirye-shirye iri-iri sai mutum ya ga to me suke samu a saboda su Allah madaukakin sarki ya la'ance su suna jin daɗi su ga an saba wa Allah yadda suka wa annabi Musa alaihi salam sai da aka waye gari suna tafiya da annabi Musa ba ga attaura a hannunsu amma sai su bude attaura suna kallanta misali in hanya suka kama ina taura ta ce a yi gabas ta sai su yi yamma idan suna cikin tafiya yamma sai suka ga a taura ta ce a yi yamma sai su dawo gabas aka gane ba wai don daɗi ba a dan dai kawai su saba mata wato sabon Allah daɗi shi ne wannan shi zai baka hoton na da da na yanzu duk iri ɗaya ne da yanzu da ayyuka da suke yi a duniya wanda suke promoting sabon Allah za ka rasa mai riba su a ciki amma Allah suna yi kuɗi da yawa suke cirewa su ga an saba wa Allah suna son su ga ana ta zina ta zina ce su ga ana ta shan giya su ga ana ta tata su ga ana ta kisan kai suna jin daɗin wannan kuma a irin ɗabi'ar da suke da ita wallahi duk yadda indi ba yahude ne ya kawo ma taimakon dubu goma don allah da sai ya ga damun kamun ya kama sai ya ga hanyar da zai karbi miliyan goma ko ka gane ko baka gane in ya baka dubu biyar sai ya karbi miliyan biyar wannan ko ka gane ko baka gane duk taimakon da suke a duniya kawai a wato a fuskan mutane da zaka kaman taimako amma a gaskiyar magana ba taimako bane ƙara dilmiyar da al'umma ne dauki misalin bashi na IMF ka kalle shi da kyau ka gani ai wanda ya baka bashi kamar yana son ka ne kamar ya taimake ka ne amma wallahi shirin bashin nasu ne duk kasar da suka tasa a gaba da wannan bashi sai sun halaka ta ba ku ce mun a'a ba na? to to haka suke za ka ga sun zo da surar taimako wallahi ba taimako ba ne koya ya ka gan shi koya ka gan shi da kyau to bai da kyau saboda Allah maɗaukaki sarki da ya halice su ya gaya mana su ya gaya mana su sai dai in kai baka yadda da wato abin da Allah ya faɗa ba shi kenan amma wallahi wanda ya yadda ko ya ka ga abin da suka kawo ma da kyan shi to bai da kyau su haka suke wanda ya halice su ma ba su kyale shi ba bare kai suna wa kansu kirari da cewa su ne sha'abullahi al-muhtar wai su ne zaɓaɓɓiyar halittar Allah suna cewa ran su ran mutum ɗaya a nasu ya kai ran mutum goma a cikin sauran mutane ta gani wannan faɗa ne Allah ya fi hikayoto mana abubuwan da suka faɗa dangane da Allah ka gani sun ce Allah marowaci ne na haka suka faɗa a cikin alkurani قالوا يد الله مغلولة الله يقول قلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء Allah ya ce ƙarya su ne Allah ya lance su ƙarya suke yi Allah ne kyauta ne eh Allah duk komai na duniya nashi ne sun ce ina la faqirun wa nahnu agriya suka ce wa Allah talaka ne su ne mawadata shi ne sai Allah ya ce saraktu ma kalu ba damuwa mun rubuta abin da suka bada kuma akwai ran da za a haɗu to wai waɗannan da waɗannan da waɗannan sifar shi ne za a zo da musulmi ana ta ƙoƙari cewa kai ya biye musu yana ta ya bi su ai kaga inda za a ƙare Allah madaukakin sarki ya ce na'am wa akadhihim wa aqdimu ma wa qadimu anhum aslihim أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما Allah ya ce yana daga cikin laifukansu wa akazihimur riba karba da suke yi na riba duk harkar su riba ce riba da yawa daga cikin musulmi ba san bambancin riba da riba da yawa wani mahallin yana tunanin to ana kasuwa kuma an ce za a yi riba kuma ana riba riba daban riba daban wato ribacci da gumin mutane ne riba kuma kasuwanci ne amma shi riba kawai ci da gumin mutane ne zaluntar mutane ne wanda musulunci bai yadda ba to haka suke ɗabi'ar su ce Allah ya ce da cin riba da suke yi sanan wa akali amwalin nasu bil batil da cin dukiyar mutane da suke da barna duk wannan aikin su ne su ringa nemo hanyoyi da za su ci dukiyar mutane da barna duk tata da kaga ana a duniya su suke kakota tata ba betting tun ana tata na 'yan ƙauye kusan da yadda mutum yake da ana tata ta gargajiya a cinye mutum har a ce ya cire babbar rigar shi a cinye na ya cire hular shi a cinye ya ci haka dai misali duk kayan shi ya cire agogon shi a cinye kaga mutum an wulakanta shi lokaci guda na ai wulakanci ne kuma dama ita caca damun yaudara ce tambola wanda ya san tambola ni ma ban san ta ba na gani ne ba na ji ba amma an ka san tambola yanda ake yi yanda suka tsara ta akwai in ana ana ta sawa masu sawa na sawa akwai inda take tara kuɗi na wanda yake da tambola na nufin na wanda yake da wajen da ita tambola dama a kuɗin da ake tawa sai ta tara masa nashi to sai kuma akwai gida da take tara na ci wanda wanda ya zo zai ci in ya ce wannan kuɗin da yake fita wancan baya fita na ainihin mai gidan tambola ina jin ko a ingila ko a amerika wata shekara wani bakar fata ya je ya samu wani technology da kwabonmu mai huji kwabo mai huji yaye yaye sai ya gane mashin din sai ya samu wani lungu in ya saka masa kwabo mai huji sai ya zubo da kudin duka na nufin da ribar mai tambolan da wanda ake tarawa kanta sai su fito duka ya yi ɗaya ya yi biyu aka ce an sa jami'an tsaro har lokacin da aka kama shi sai aka ce ba za a masa komai ba kawai ya zo an rubuta girman ya faɗi yadda yake yi kawai abin da suke zo ta dike saboda ya rusa musu tunani abin da ya musu kenan ya gaya musu yaya aka yi ya iya fito da waɗannan don ba a yi tsarin tawayi wancan kuɗin ya fito ba ma to su dama haka duk hanyoyi da za su ci kudin mutane da zalunci haka suke shi yasa mu musulunci ya hana mu cewa kada ku ci dukiyoyinku da zalunci Allah madaukakin sarki ya sanya duk abin da za ka ci ko dai ya zama da gumi ko ya zama da yardan wanda yake da dukiya mutum ya baka kyautan kuɗi ya da yardarsa ka ci halal in kai masa wata hidima ka ci halal in dai kuna da wannan a musulunci bai hana wannan ba amma haka kawai musulunci bai yadda ba shi yasa ai kwanaki da POS ya fito zaka ji malamai ana ta wasu suka ce ma ba kyau saboda sai suna ga kaman shi ma cin dukiyar mutane ne da barna amma daga baya wasu malamai da suka yi ta research suka ce a akwai hidima da shi mai POS yake yi wanda ya zama abinda ake bashi zai zama sakamakon abin da yake yi Allah madaukakin sarki yace wa atadna lil kafirin minhum azaban alima mun yi tanadi ga kafirai daga cikin su mun yi tanadin azaba wanda take mai radadi Allah ka tsare mu
لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما
Allah madaukakin sarki ce lakinin rasikuna fil ilm sai dai waɗanda suka wato goge waɗanda suka goge a cikin su a cikin ilimi daga cikin yahudawa wato su ba haka suke ba ba halin su irin yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa ba kenan ana samun waɗanda ba haka suke ba Allah ma da kai shi a cikin suratul baqara da ya magana ja in ka bawa ɗaya su ajiyar na abin nan kuɗi kaɗan za ka zo ka samu wanda in ka ba shi ajiyar kuɗi da yawa za ka zo wani zai cinye allah ya ce wasu ba ka cinyewa da haka suna da mutanen kwarai a cikinsu sai dai ba su da yawa allah madaukakin sarki ya ce waɗanda suke wato sun goge a cikin ilimi a cikinsu da kuma mumine a cikinsu wanda suke imani da abin da aka saukar zuwa gare ka da abin da aka saukar kafin kai wato duk waɗancan halaye ba nasu ba ne sa'annan Allah ya ce ina yaban masu tsaye da sallah da kuma waɗanda suke ba da zakka da waɗanda suke imani da Allah da ranar tashin alkiyama wato duk waɗannan halayensu ba irin halin na da Allah maɗaukakin sarki ya faɗa suke ba Allah ce waɗannan wato masu waɗannan hali kaga su ya nuna su muminai ne su musulmai ne to Allah ya ce ula'ika waɗannan sanu'tihim ajran azima su za mu ba su lada mai girma in ji Allah daka idan ba nasare ya bi Allah ya bi annabi Isa a matsayin manzan Allah ya bi a matsayin manzan Allah sa'annan a matsayin la ilaha illallah zai shiga aljanna don musulmi ne amma ba sai ba nasaran da ya gama wannan aiki kafin a aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk ba nasaran da ko da haka yake idan aka aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji to shi addininsa an goge shi shi yasa zaka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wanda zai ji labarin a aiko yace yahudiyan kana aw nasraniyan ba yahude ne ko ba nasare yaji an aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa kuma la yu'minu bi sannan bai imani da ni ba illa kana min ahalin nar fata ya zama yan cikin yan wuta saboda yanzu inna dina inda lahil islam kawai addinin da Allah zai karba ya sa mutane aljanna da shi shine musulunci babu wani addini kuma da haka yanzu in wani yazo ya ce ma wani koda kirista ne ya yarda cewa la ilaha illallah a isa rasulullah haka ya rayu sunan shi kafiri na yace muhammadu rasulullah wannan bai sa ya zama musulmi ba Allah malaukacin sarki ya ce, Inna auhaina ilaika, mu mun yi wahayi zuwa gare ka, kamar yadda bayani ya gabata Allah malaukacin sarki yana cewa inna ne saboda nuni ne na girma, eh, ba Allah yana cewa mu ba ne don suna da yawa, Allah yana cewa mun yi kaza saboda girma ne, eh, ɗan adam ma yakan yi wannan. na da kan yi wannan masu mulki sukan yi wannan ko gwamnoni sukan yi wannan maimakon ya ce ni na ɗauke shi ai zai ce ba mu muka ba shi aiki ba na wannan kalma yana nufin inda za ka ce mai gida kai da waye ai kun gane hausan da za ka ji shi kadai ne ba wani abu kawai yana yi ne abin nan to Allah madaukaki sarki duk inda ka ji ya ce inna to nuni ce ta girmamawa ba wai dan suna Allah shi kadai yake bai da abokin tarayya Allah ba abokin tarayya ba Allah ko mataimaki bai da shi Allah ba mataimaki ba Allah ko waziri bai da shi Allah bai da bai da duk abin da ka sani wani yana da shi a'a shi Allah shi kadai yake wahadahu la sharika lahu shi kada yake bai da abokin tarayya to Allah madaukakin sarki ya so gabatar da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama maluma suka ce saboda nuna girma na annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa shine jagora shine cikamakin annaba shine shugaban su kaga ai aikin shine na karshe amma sai Allah ya soma da shi yace inna auhayna ilayka lalle mun yi wahayi zuwa gare ka kama auhaina ila nuhin kama yanda muka yi wayi zuwa ga annabi nuhu wan nabiyina min ba'dihi da annabawa wanda suka zo bayan annabi nuhu wa auhaina ila ibrahima kuma mun yi wahayi zuwa ga annabi ibrahima wa isma'ila mun yi wahayi zuwa ga annabi isma'il wa ishaqa mun yi wahayi zuwa ga annabi ishaq wa yaquba mun yi wahayi zuwa ga annabi yaqub wal asbadi mun yi wahayi zuwa ga jikoki jikoki wato su goma sha biyu wato su ma an musu wahayi wa isa mun yi wahayi zuwa ga annabi isa alaihi salam wa ayyuba mun yi wahayi zuwa ga annabi ayyuba alaihi salam wa yunusa mun yi wahayi zuwa ga annabi yunusa alaihi salam wa haruna mun yi wahayi zuwa ga annabi harun wa Suleiman mun yi wahayi zuwa ga annabi Suleiman wa ataina Dawud da Zabura Allah mun yace mun bawa annabi Dauda littafi wanda ake kiran shi Zabura na
وكلم الله موسى تكليما Allah ya ce wa rusulan wasu manzannin karkasasnahum alaik mun baka labarin su wa rusulan lam naqasusum alaik wasu la annaba mun baka labarin su mun baka kisosin su daga gaba daya amma mun aiko su Allah madaukake sarki yace wa kallama Allah Musa taklima Allah yayi magana da annabi Musa magana sosai a duk annaban Allah babu wanda Allah yake magana da shi direct sai annabi Musa sai kuma abinda aka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya Isra'i duk maluma suka ce duk wata karama da wata mu'jiza da Allah ya bawa annabawa sai da yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam irinta to annabawa nan da Allah madaukakin sarki ya ambata wanda sunayensu ya zo a cikin alkur'ani akwai annabi adam akwai annabi idris akwai annabi nuhu akwai annabi hudu akwai annabi salihu akwai annabi ibrahim akwai annabi lut akwai annabi isma'il akwai annabi ishaqa akwai annabi yaqub akwai annabi yusuf akwai annabi ayyub akwai annabi shu'aibu akwai annabi musa akwai annabi harun akwai annabi yunus akwai annabi dauda akwai annabi suleiman akwai annabi Ilyas akwai akwai annabi Alyasa akwai annabi Zakariya akwai annabi Yahaya akwai annabi Isa sai ci kamakin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan annabawa da na ambata guda 25 wajibi ne akan kowane musulmi ya san su ka san su inda hali karkadan san tarihin su jama'a abin mamaki ne kaga musulmi yana baka tarihin wani gabjejen kafiri na saboda ko yana kwallo ko yana sinima ko yana gasunan ya san tarihin amma in an tambaye shi tarihin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam bai san shi ba wallahi musulmi bai kamata ya zama haka ba to waɗannan annabawan Allah ka san sunayen sa'annan ka bibiyi tarihin su saboda a cikin sanin tarihin su akwai rayuwa akwai rayuwa da dan adam zai samu na kusanci da Allah madaukakin sarki na'am رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما
Allah ya ce rusulan manzanni ne wanda muka aiko wa mutane mubashirin saboda su zama masu yin albishir cewa wanda ya bi Allah Allah zai sanya shi aljanna Allah ka samu a ciki wa munzirin su zama masu yin gargadi cewa wanda ya ki bin Allah fa zai dandana kudarsa domin Allah madaukakin sarki zai sa ya shi cikin azabarsa Allah ka tsare mu kuma an yi haka ne da Allah ya kuna linnasi alallahi hujja don kada mutane su samu wata hujja akan Allah a Allah madaukakin sarki yana cewa a cikin a cikin alqur'ani cewa wato menene walau anna ahlakanahum walau anna ahlakanahum bi'adabin min qablihi ko laqalu laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika min qabli an nadilla wa nasalako Allah madaukaki sarki yake cewa wato kafirai suke cewa wato Allah yake cewa kai da da ba dan kada mu yi gaggawa da mun halakar da su da azaba wato tun kafin mu aiko musu da manzo da ran tashi alkiyama sun samu hujjar magana sai Allah ai da kana son yi da sai ka aiko a gaya mana da sai dan adam ya ji wa Allah za a sa shi a wuta Allah bai ai kumar kowa ba Allah bai ci ayi sallah ba bai turo kowa ya ce a ringa sallah ba na ka gani da dan adam yana da bakin magana ha Allah baka ce a daina zina ba misali na da sai a daina duk wannan Allah sai ya kashe wannan babu Allah ya riga ya sa annabawa sun yi da sako kawai sai dai mani ta dafa inna ma ya ta dini nafsu wanda ya ji magana ya shirya to yana yawa kai wanda kuma ya ƙi ya ƙi bi ya ɓata to ya ɓata saboda kanshi Allah ka tsare mu da haka Allah madaukakin sarki ya ce don kada mutane su samu hujja bayan an aiko manzanni wa kana Allahu azizan hakima Allah ya kasance mabuwayi ne mai hikima shi yasa buwayarsa ta sa da hikimarsa ya aiko manzanni ya aiko manzanni a musulunci har akwai ahalul fatira zaka ji malamai suna kiran ahalul fatira sune mutanen da ba su samu aiken manzanni bai zo don su ba in ana magana me makoman su ana cewa Allah kaɗai ya san makoman su saboda me Allah ya riga ya ce wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'atha rasula Allah ya ce ba mu kasance za mu yi azaba ba har sai mun aiko manzo sai an aiko manzo an kibi kaga yanzu duniyar nan yanzu wanda bai ji cewa an aiko annabi ba sallallahu alaihi wasallama za a iya samu amma ba su da yawa za a iya samu amma abubuwan da kafirai suke ma ya karasa kowa ma ya ji ce an aiko annabi sallallahu alaihi wasallam kun ga tun daga abin da ya faru 9/11 da duk abubuwan da suke faruwa waɗanda ba su hankalinsu bai zo kan musulunci bai na zuwa suna tambaya wai wannan wani addini ne sai suna bincike wasu kuma sanadiyar haka sai su musulunta eh saboda su sun jan addushe musulunci Allah ya riga ya dau alƙawari ba za a daina musulunci wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq li yuzhirahu ala din kullihi walau kariya al kafirun duk abin da suka yi wallahi musulunci ba zai abin nan shi yasa ai kaga ba ni da kai bane muke tsare musulunci inda mu da kai ne da yanzu baya nan ba ku ce eh ba ha da baya nan na to me muka yi da baya nan da yake tsaron Allah ne shi yasa yake nan kamar yadda Allah ya tsara alqur'ani Allah ya dauki alkawari yace inna nahnu nazzalna dhikra yace wa inna lahu lahafizun mu muka saukar da alkur'ani kuma mu za mu kare shi shi yasa ka gan shi yana nan daram dam an yi an yi duk abin da za a yi yana nan daram dam dam alkur'ani ba layi baya tabuwa ne inda ka san kudin da ake kashewa na a batar da alkur'ani a duniya da kayi mamaki wallahi kudi fa da ka sani ya kai budget din kasa ake ta kokari a ce babu qur'ani amma ina Allah madaukakin sarki ya sanya shi a cikin kirazan yara ma zaka samu yaro dan kankani dan shekara tara ya haddace qur'ani kana bata zai gyara mu akwai shekaran da aka yi American version of the Holy Quran makirci ne aka aka ciccire wasu ayoyi na a cikin alkurani amma ina tunan Allah ya batar da shi saboda kowa ya san kawai ba zai ba kana da ka da an da an zo an karanta yanzu yaro ma zai gyara mu cewa ba a sa alif a can ba ba ma magana ba ba aya ba ma da aya ɗaya babu ita za a ce ma babu ita to wannan tsaron Allah ne kiyayewa ne na Allah Allah yanda ka kiyaye alkur'ani mu ma ka kiyaye mu eh Allah ka tsare mu yanda ka tsare littafin ka na
لكن الله يشهد بما أنزل إليك لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا
lakin Allah yashhadu bima anzala ilayk Allah yana shaida cewa duk abin da ya saukan ma haka yake kuma kaga shaidan Allah ai shaida ta kare anzalahu bi ilmihi Allah ya saukar maka da alqur'ani da ilimin sa da sanin sa wal malaikatu yashhadu malaiku ma suna shaida na alqur'ani kuma wa kafa billahi shahida Allah ya isa ya zama shaida don haka alƙur'ani yana nan yadda yake Allah madaukakin sarki ya tsare shi abinda Allah yake nema musulmi yayi dangane da alƙur'ani shine ya dinga karanta alƙur'ani wato yana daga cikin kuskuren da muke yi ba ma karatun alƙur'ani ga alƙur'anin nan kana gani gashi nan a masallatai a tare amma sai kaga musulmi ya wani bai karanta ƙur'ani ba wannan kuma babban kuskure ne ƙur'ani manuwal ne na rayuwar musulmi jama'a ya kamata a ce dare da rana safa da yamma muna duba alƙur'ani muna karanta alƙur'ani kuma bai dace ba ga musulmi a ce bai da wani wuridi na alƙur'ani a rana a ce awa ashirin da hudu za ta wuce wa musulmi bai karanta alƙur'ani ba wannan kuskure ne wato ribata ne na shaidan alƙur'ani albarka ne albarka ne duk abinda kuma ya kama ya yi kusa da shi ko ya kusa da alkuwari sai ya zama mai albarka kai kankan ka kama karatun alkuwari za ka yi albarka gidan da ake karatun alkur'ani albarka yake duk abinda ya danganci saboda Allah ya saukar da shi mai albarka da haka duk abinda ya kusance shi ma albarka yake abinda Allah yake nema a wajenmu mu karanta alkur'ani sannan mu yi aiki da alkur'ani mu yi aiki da alkur'ani abubuwan da Allah ya hana mu a cikin alkur'ani mu bari abubuwan da Allah ya ce mu yi mu yi abubuwan da ya ce mu nisanta mu nisanta shine abin da Allah yake nema Allah ya ba mu kissoshi a cikin alkur'ani ya ba mu kissoshin mutanen kwarai don me don me koyi da su ya kuma ba mu kissoshin mutanen banza wanda Allah suka saba Allah ya halaka su don kar mu yi abin da suka yi wannan shine abin da ake so sa'annan alqur'ani shine alakar mu tsakanin mu da Allah wato igiya ce dake ta kulla mu da mahalicin mu da haka dole ne mai zama kuma kana ganin alqur'ani nan ana ta karanta ka karanta kana ana rigima da kai akwai randa zaka neme shi ka rasa akwai ran da za ka zo ka duba ƙur'ani kowane ƙur'ani ka bude saura farar takarda Allah madaukakin sarki zai dauke kayan shi kuma ba ma wannan ba wanda ma ya haddace Allah zai kwaci haddar daman daga wajen shi yazo ya karbi kayan shi maganarsa ne ya kawo muku kuka ki karantawa to ya dauki kayan shi a shine ma'anarsa ai yanda da haka dan adam ya ribaci alqur'ani ya karanta alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam ce rana guda za a kwanta bacci a tashi babu qur'ani Allah ya dauke kayan shi Allah ya sa ba mana to duniya ba qur'ani me zaka yi na me zaka ina zaka je ai babu kana musulmi Allah madaukakin sarki ya tsare mu don haka dama ce ga mu watan azumi ga mu a kwanaki goma na ƙarshe yau daren ashirin da ɗaya farkon daren da ake soma neman daren lelatar kadiri mutum ya dage wa da karatun alkur'ani ya yawaita kuma addu'a yawa mutum ya yi aiki da dama da allah maɗaukakin sarki ya bashi ya yi ƙoƙari sosai saboda mai saboda ita daman nan fa ba wanda yake da tabbas ko zai sake samun ta bara haka aka yi da wasu duk ba sa na da yawa an yi da su ba na da haka ga abin da suka yi ba kawai sun samu da kai ma haka ake so ka yi ta kokari ka dinga diba domin wata ran din za a yi baka ne ba wai fata ake ba wai baɗi ba ma nan Allah ya sa muna nan ku ce amin mana yawa ai ba wai fata ake ba Allah ya sa muna nan har baɗi baɗi baɗi baɗada na eh Allah sa muna nan amma dai hikima shine duk baɗin da ta zo ka ɗebi me za ka diba ka yi ƙoƙari ka ribaci lokacinka domin me wannan addu'a ce ba mu sani Allah ya karɓa ko bai karɓa wasu dole za su bar duniya haka Allah ya tsara duniya duk shekara wasu na tara suwa ana tara suwa kana nan kana nan za ka tafi don haka ɗan adam ya yi ƙoƙari duk inda ya samu dama yi aiki da wannan dama daren lailatul qadri ayyukan da ake so a yawaita a ciki babu kaman addu'a shi yasa zaka ji tsaye daga cikin malaman musulunci yake cewa shi a daren lailatul qadri addu'a har ta tsara sallah addu'a jama'a yace a daren lailatul qadri falalanta har yafi na sallah ka yawaita addu'a sai aka ce masa to ai karatun alkur'ani shikenan shine babban zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce afdalul zikri qira'atul qur'an yace to sai dai ka ringa yin irin karatun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake karatu duk ayar da ya zo wanda ta yi magana akan jahannama sai ya tsaya ya ce Allah ka tsare mu da shi duk ayar da ta zo ta kira aljanna sai ya ce Allah ka samu a ciki duk inda ya ji magana arziki sai ce Allah ka ba mu haka nan yake karatun alkur'ani tare da addu'a sai ce to yin wannan salo a cikin wannan daren shi yafi kowanne shi ya karanta alkur'ani yana bin shi da addu'a yana bin shi da addu'a da fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana sannan ya samu mu dace
إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا
akwai wani hadisi wanda ibnu mas'ud yadda Allah su kara tabbata a gare shi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi cewa la ahada aghyara min Allah yace babu wanda ya kai Allah kishi kishi da ka sani Allah yana kishin bayinsa Allah yana kishi yace min azali zalika harama al-fawahisha ma zahara min hawa ma badan yace saboda kishin Allah ma da yake yi na bayan sai yasa ya haramta alfasha ta fili da ta boye Allah baya son mutum ya ringa alfasha saboda Allah yana kishin sannan wala ahadu ahabba ilayhi almadhu min Allah jalla jalalu babu wani mutum da yafi son yabo fiye da Allah Allah yana san ayabe shi ai kun san yabo ai na to ba wanda ya kai Allah san yabo shi yasa in ka iya yaban Allah sai ta baka kyauta sai ta ma abu sai ta ma abu kai ta yaban Allah yana daga cikin yaban Allah maluma da suka ce mai girma shine istighfari Allah yana san atuba Allah yana son ya ji bawa yana cewa la yaghfiru dhunuba illa anta ya to kaga wani babban yabo ne duk duniya kuma ba mai yi Allah ba mai yafa zunubi sai kai Allah ka yafe mu sai ya yafe mu Allah yana san a yabe shi istighfari yana da girma ɗaya daga cikin malaman musulunci a eh da sunan shi da dausi sunan shi yana yana wa'azi shi ne yake ba da wata kista na wata mata yake ba da wata kista na wata mata a saudi arabia wannan ba kisan mutanen da ba ne ta yanzu ne ta yanzu kusan haka allah yake nuna mutane musulunci da kwai da yanzu da gobe mata ce mijinta ya rasu ya barta da marayu ya ce masallacinsa take zuwa ran juma'a sai ta tsaya ta yi bara a ba ta sadaka to kasar sadaka saudiya masu gwabi ne in ta tabi ba ta zuwa sai ran juma'a duk sati take zuwa don abin da ta samu ta je su ci da yaranta tana zaune a wani anguwa anguwan talakawa ne to shine sai wata rana ta zo ran juma'a ta tsaya aka watse ba a ba ta komai ba ba ta samu komai ba sai ta je didi kofar da liman yake fitowa a irin wannan sai ta tsaya liman da ya fito bayan duk an wawatse ta ce sai mai sallama ya ce a baiwa Allah mai ya faru ta ce kaji kaji gaskiya marayu ne da ita kuma ga anguwan da take kuma duk juma'a ta kan zo amma yau ba ta samu kuma ba sai limamin ya ce masa baiwa Allah duk juma'a kira zuwa nan ce amma ni ban sani ba to ‘yan mutane suka ce ai kullum tana zuwa ina nufin wanda su suna ganin ta sai ya ce mata amma wannan damuwa ta ke da kullum ma sakin zoron kin taɓa zama kin gaya wa Allah ita Allah ya sani amma Allah yana kan a gaya masa ba ana gaya Allah abu don bai sani ba ne shi a'a yana son a yi masa kirari ne ta ce a gaskiya ba ta ba sai ebi kuɗi na su ya bata ta ce gashi amma shawarar da zan baki ki zauna da yaran ki marayu ruwa Allah koke wannan damuwa ta ku Allah ya yi mu za ta tafi sai ya ce mata kin gane in ku zauna kawai da ke da yaran ki ku ta istighfar ku ta astaghfirullah astaghfirullah yace kuma juma'a mai zuwa ki dawo ki ga mu abin da ya da ya faru to juma'a mai zuwa da ta zo sai bai ganta ba yana yana ta dubawa yana tambayar mutane matan nan fa ce bata zo ba aka yi juma'a wajen uku yace duk bata zo ba sai tambaya cikin masu aiki ba wanda ya san inda take ne sai aka ce an san inda take anguwa kaza take a waje kaza sai ya ce wa wani ya shiga mota ya shiga mota limamin ya tuka har gidan da suka je ya ce ina matar da take gidan nan sai mutane suka taso ana gaishe aka ce ai matan nan ta tashi ta tashi anan ha ta tashi ta je ina sai wallahi abin ya ba su mamaki wani ne ya zo da zungururiyar mota da ya zo da abinci cikin mota cewa ne ne sai aka faɗi sunan shi sai ya dace limamin ya san shi kawai sai ɗan waya sai ya buga suka gaisa cewa ne eh suka gaisa ya san shi kowa ya san kowa da shi ya ce na ji an ce ka zo ka ɗauki mata wanda na zo yanzu ma ina anguwarsu sai ce ai malam labarin matan nan akwai abin mamaki a ce me ya faru da sai yake gaya masa ya ce shi ariya da yake da zama ya ce wallahi kwanta yana bacci mai kuɗi ne kawai sai mafarki mafarki ana ce masa cewa yanzu duk kuɗinka kana da wannan kuɗi za ka bari mata da marayu har su halaka ba haka taimake su ba ya ce ya yi na farko sai ya ɗauka kawai mafarki ne normal ya manta da shi ya ce sai ya ƙara ya ƙara ya ce kuma sai ana gaya masa har adireshin gidan matan ya ce shi ne da ya tashi sai da mahaifiyarsa na nan sai ya gaya babarsa ya ce baba kinji kinji ta ce a wannan ka kawai ka ludi abinci mu je na raka ka mu je mu kai mata to shine suka kama hanya da mahaifiyar tana gaban mota yana tukawa ana bin su da mota abinci suka je gidan aka yi sallama da mata mutanen anguwa duk suka fito sun ga motan kasa anguwan talaka aka ga mota abinci na a gaskiya ne ko ina aka aka zo aka kikiyoye su uwan na zaune a cikin mota aka kira matar da ta fito da ta ganta kawai sai ta sun kai da kai tana ta kaɗa kai aka ba su abinci aka sauke abinci ya dawo mota sai uwar ta ce masa ta san wannan wace ce ta ce yar babbanka ce yar babbanka ce ce wallahi na ɗauka ma ba ta duniya lalle ya rasu ta ji labarin ya rasu da ya bar kaza yara da kaza da kaza sai ta ce sai uwar ta ce masa ka san me nake so da kai ka ka aure ta yace baba in kika ce na aure ta zan aure ta yace to na fara yace to ki je ki tambaye ta in za ta yi ta aure haka uwar ta fita aka je aka shirya aure masu kallon abinci an koma masallaci aka daura aure abinci ya zama ba nata bane aka rabar ya dauke ta yanzu dama yana da gidaje ya ba ta wani ka ta bara gida a riyad ya ce su zauna da ita da yayanta kaji labarin da ake gaya masa istighfari yayi jama'a na eh yayi ka kama istighfari kama istighfari musamman ka ringa tuna Allah idan kana yi ka san me kake fari ba kudajen kisan Ahmad bin Hanbal ba na istighfari suna nan kisoshi irin haka wallahi gaskiya ne Allah madaukakin sarki ya ba mu iko
innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa ban fa fassara ayar da ta karanta Allah madaukakin sarki ce innal ladina kafaru lalle hakika waɗanda suka kafirce wa saddu an sabilillah suka doge mutane suka toge mutane suka hana su bin hanyar Allah qaddalu da lalan ba'ida waɗannan hakika sun bata bata mani sacciya Allah ka tsare mu innal ladina kafaru innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wa la liyahdiyahum tariqa إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا Allah madaukakin sarki yace innal ladina kafaru lalle hakika waɗanda suka kafirce wa zalamu suka zalunci kansu da shirka da Allah madaukakin sarki to lam yakunillahu Allah bai kasance ni ya gafira lahum ba zai musu gafara wato sun yi zalunci don me har sun mutu suna kafirci sun mutu suna kafirci ba su tuba ba to duk wanda ya kafirci ya mutu yana yi to Allah ba zai mar gafara lam yakunillahu liyaghfira lahum Allah ba zai musu gafara ba wala liyahdihum dariqa kuma Allah ba zai shirya da su wata hanya ba in ka ji ana dariqa ana nufin hanya ne dariq shine hanya da haka Allah ya ce illa dariqa jahannama sai dai shiryar da su hanyar shiga wutar jahannama Allah ka tsare mu kuma in sun shiga wutar nan saboda kafirci da zalunci Allah ya ce khalidina fiha abadan za su dawwama a cikin wuta har abada ba fita wa kana zalika ala Allah yasira yin haka abu ne mai sauki a wajen Allah wato jama'a in aka ce mutum zai zauna a wuta har abada watakila baka taba zama kai nazarin kalman abada ba wato magana ce mai daga hankali
abadan har abada ba shekara dubu goma ba shekara miliyan goma ba shekara biliyan goma ba na har abada Allah ka kiyaye ko Allah haka za su wasu za shi ga wuta babu wuta amma dai musulmi musulmi mai la ilaha illallah muhammadu rasulullah shi duk zunubinsa in ya shiga wuta ba har abada ba a shi ba har abada ba eh shi duk zunubinsa zai fita annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ce zai fita Allah madaukakin sarki zai zai rangwame in dai da akwai imani in dai mutum musulmi ne sai dai lahira fa karka ji ana cewa za ka shiga ka fita ka sake ka shiga din karka shiga na eh Allah ya kiyaye karka ɗauka wani shigan kwanakin lahira kwanakin lahira ba irin lissafin duniya ba kwana ɗaya a lahira ka alfi sanatin mai mata udu lissafin shekara dubu ne da muke yi irin kwanakin lissafin lahira idan ka lissafa shi a kwanakin lahira a yanzu magana nan da muke maza Allah ko kwana biyu zai ba da barin duniya eh kwana ɗaya da rabi ma bai ba na na eh shi na ce ai da ɗari biyar ne da rabi ai na ce ko kwana ɗaya da rabi bai ba a lissafin kwanakin lahira to kaga a lahira aka ce kaje kai sati uku a wuta na Allah ya kiyaye an kaga ba magana ba karamin magana ba ce eh Allah ya madaukakin sarki musulmi ya ringa addu'a cewa Allah ka shigar da mu aljanna ba don halinmu ba Allah ka shigar da mu aljanna ba tare da ka shigar samu a wuta ba abu ne mai sauki Allah ya amsa mu shi gafara abu ne mai sauki a wajen Allah eh ba abin da ya gagare Allah shi abin da ba a san musulmi kuma ya sako sako yawa Allah wato ganganci Allah ya kiyaye
يا
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane kad ja'akumur rasulu bil haqqi min rabbikum lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku daga wajen da gaskiya daga wajen ubangiji shine alqur'ani shine musulunci da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi abinda Allah yake gaya wa mutane duka shine fa amin ku yi imani ku shiga musulunci ku yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in kuka yi haka khairul lakum shine alheri gare ku amma wa in takfuru Allah ya ce idan kuka kafirce to fa inna lillahi ma fis samawati wal ard ku sani fa duk abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai duk na Allah ne da ka kafircin ku ba abin da zai rage Allah da shi ba abin da zai rage Allah kamar yadda imanin ku ba abin da zai kare Allah da shi da haka ku yi imani shine alheri gare ku wannan kira ne Allah ya kira mutane gaba daya ya kira yahudawa ya kira kiristoci ya kira pagans masu bautan gumaka ya kira duk kowa shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nas mu ce ayyuhal ladina amanu duk kowa da kowa Allah yake kira Allah ya ce ku yi imani da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo muku da gaskiya daga wajen ubangijinku shine kuma alheri gare ku idan kuma kuka kiyarda to fa ku sani duk komai na Allah abinda ke cikin sammai da ke cikin kasai na Allah ne wa kana Allahu aliman hakima Allah ya kasance dama haka yake masani ne kuma Allah ya kasance mai hikima ne duk abinda ya aiko don daidaito ku ne da rayuwar ku ta yi kyau don me don ku samu nasara bayan kun yi wannan rayuwa ku koma ga Allah madaukakin sarki alhamdulillah
ano da saba'in alaikun salam sarrafa عليكم السلام آمين أنا ما أدعى بقى يا آمين يوا أيدا دعيكو آمين يوا دكم آمين نعم na'am yana tambaya cewa zakka ana iya bawa wanda ba musulmi ba eh ana iya bawa wanda ba musulmi ba amma da sharadin wanda Allah ya ce a bawa domin guda ɗaya ne wanda ba musulmi ba Allah ya ce a ba zakka shine wal mu'allafatu qulubuhum da wanda ake san a jawo na ake so a kwadaitar da su musulunci wanda ake san a jawo hankalinsu zuwa ga musulunci za a iya ba su kenan ba ba ba kafiri kawai dan amori ake ba ai an gane hausa kafirin da ake ga in an bashi zai sa ya yi kwaɗayin musulunci shi ake ba zai sa zai ji kan musulunci nan ana ƙaunar shi ana son shi ba yadda ake musu hudu ba cewa ana addinin kyaman mutane ba ne ko an tsane su to su ake ba amma ba ɗan tamori ake ba ba ai kun san ɗan tamori kawai wani wanda ka san ka ba shi ma ba abin da ya hada shi da tunanin ko kusanci da wannan da haka ana iya ba wannan da walaikun salam amin
cewa idan bayan ne ya yi imani da manzon Allah zai shiga aljanna da addini so akwai kwanakin kayan magana kirista yanzu addini kirista sannan manzon ko ya yi imani da shi ga aljanna so ma da yana son kirkin bayanin da ƙara fahimtar da sabbin bayan sallar da aka ko zona mun ɗan yi conversation tsakanin da yan uwa na maka a masu haka nan suka kama a tsarin cewa ba haka nan ba cewa me na fitar kristan ya fi kristanci sannan ya yadda da manzon Allah ya mutu zai shiga aljanna wai wai zai shiga ba eh suka ce wai ba haka nan ba to to yaya ne bai kamata in ce kristan ba okay okay ina jin sun gyara ma hausan ne saboda a yanzu- a lokacin da zai shiga aljanna musulmi ne wataƙila ina jin hausan ne don magana ɗaya ne Al- alƙur'ani ya gaya mana ba ma wai magana wanda duk suka yi addini da na yahudanci da na da na kirista suka zo suka yi imani suka shiga musulunci allah ce ya ma zai ba su lada dogori da wancan bin allah da suka yi a can da wani domin Allah da suka ala amma yanzu sunansu musulmi ne duka yanzu musulmi ne kowa da haka wata kila na ga sunan ne ka kira yake ce ma ba haka ba sallahu ala wa alaikum salam wannan ma matsala ya nuna cewa krista ya yi imani da annabi Muhammad ba wai na kristanci a ba a ya fi addinin sunna ba a oh a a gaskiya ne in haka yake nufi to gaskiyar su Oh. a to a to tsaya man na gane magana yanzu a'a ba haka ni ma na faɗa ba a'a ni ma ba ce haka ba gaskiya a'a ni ma ba ce haka ba gaskiya yawwa a da ka gyara a da yawwa a kai ma mala ya kamata a gyara maganar kan nan ashe gaskiyar su da suka ce ba ba haka bane lalle ba haka bane wato abinda ake faɗi ni ma abinda na faɗa wanda ya yi addinin kirista sai ya zo ya musulunta ya musulunta to ya zama musulmi alkur'ani ya ce ma hal dobin lada za a bashi dacen ya bi addini da aka ce ya bi yanzu kuma ga annabin ƙarshe ya zo ya bi shi ya tuba don haka ke nufi ai ba wani abin jayayya a ciki amma ba wai yanzu yana kirista ba don ya da annabi Muhammad ya shiga aljanna a ai yanzu in yana kirista bai yi musulunci ba ai kafiri ne ai ku ji wani abu alqur'ani waɗannan ahlul kitab da yake kiransu Allah ya girmama saboda mutane ne masu littafi shi yasa ake kiran su ahlul kitab ya ahlul kitab ya ahlul kitab amma da kai shi alqur'ani ya riga ya gaya mana yanda suke yin nan Allah ya gaya mana kafirai ne Allah ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa Allah da kai shi ya ce wanda suka ce Allah uku ne kafirai ne da haka kaga kafirai ne wallahu a'lam na'am assalamu alaikum salam na farko akwai abin da ya faru a dinku
a ina?
da mutum da ya faru a dinku dikko
to da mutum ya fara abin da shi wata ba ta fita daga gida cewa za ta je ta ci ba shi kuma mutum na yi cewa a ta yi da yi ta ba kuma ta ce ya su ce ba shi kuma ta ce a a ta ce da ta ce kawai ta ci ko mai tana ɗaukar shi kuma wata ta haɗa ta mun da wata ci ta ce a shi yana ba wannan zama sai shi idanun aka gaya mun abu da su ne a yaba su ce ina shi wani da mijin da ya yarda su ma abu da su ce da shi shi da abu roke miji da ya yarda aka yi yan aikar ba na biyu na daji na biyu lokacin da aka rage a lokacin ba wanda da sallah kenan lokacin da Ina kanta da babu da wata tsada ce shi oh tonabi Allah ya sauke lokacin da mota ta faɗi ta mai mata ta fita za ta je ɗiban mai mijin ya ce in ta tafi ya sake ta kuma ta tafi ta je ta ibo mai kuma gobara ta kashe ta ko ya sake ta a shari'a ya sake ta eh duk sharaɗin da miji ya sa cewa ya sake matar shi in ya faru ya ta saku ba ba musulunci a sake ba a wasa ko sa- ko kayan halal ne ba ko abin halal ne ba ka san dai wannan zai zama abin nan ka ce matar ka ina sake ganin kina bacci kun ga dai hauka ta kai hauka ko misali nake yi na kun ga dai rashin hankali ya cika to dizan da yanzu tana bacci ta ta Allah ya kiyaye wannan ne ne na biyu na yawa cewa in an ka ɗauki alƙur'ani ya za a yi sallah ai akwai akwai lokacin da zai zo wa duniya sallah da kaga ana yi sai dai hira sai hira sai hira ba hakkin haji babu sallah babu komai na ibada saboda wanda za su rage a duniya kawai yan wuta ne zalla Allah ya kiyaye na'am alaikum salam na'am amin Na'am. Suna na'am. Ga annabi ma ya ce zai dawo dai zaka ce. sai na ce ga annabin ma da kai ya ce zai dawo ai shi yasa nan dage na karanta hadisan saboda wannan eh yana daga cikin abin da yasa annabi hadisan saboda na san magana da ake yi eh wato abin da suke faɗi ba wasu wasu ma wasu ma masu goyon wannan bayan a fakaice mutane ne waɗanda ba su yarda da hadisai ba ina nufin dau ba dukansu ba akwai wanda su kuma su yadda akwai wani abin da yasa suke suke kawa wai matsayinsa matsayinsa kan zai dawo mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha ba annabi biyu ba wanda yake za mu za annabi ba kuma zai zo ne a matsayin ya zo da wani sabon addini addinin musulunci ne zai dora da haka babu wani abu a ciki kamar maganin dujal ne akwai wanda suke cewa ma'anar nan hadisan dujal din ai shine su tv su wane ne su na irin abubuwa na hakarci da ke faruwa da jin magana ne dujal zai zai yana nan eh hadisan duk ingantattu ne da lawa da alaikun sara amin amin na za a zuwa ya tafi madina sai a ce a ji a kai ziyara a kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rubuta cewa ai ba lokaci ba da dai bane sai ba lokaci ba lokaci sai a ce ya san da mai babaki ne sai mutane da yawa sun yi madina ba tare da kai ziyara ba ce ba dole ba sai mutum ya yi madina ya san suna cewa da kai ziyara
to to Allah ya sauke shi dai matsayin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ga wanda ya san matsayinsa ba ziyara ba inda akwai wani kasa da ziyara ma za ka iya kashe komai ka je kai na nuhu ka tashi musamman daman masallacinsa yana cikin masallatan da ya ce la tushaddu rihalu illa ila salatati masajid ba a ɗan adam ba zai shirya tafiya ba musamman don wani masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai dai masallatai guda uku baitullahi haram sai masallacin manzon Allah kuma in ka je ka san yana nan yawa kuma ya faɗi wanda ya ziyarce shi ga abin da zai samu an gaya mana mai ake yi in an je ziyararsa ga abin da ake yi misali to ya za a yi a ce ka je madina kana dama ka ce ba za ka je wajen manzon Allah wannan ba daidai ba ne kuskure watakila akwai wani malami da wata shekara na dishi yana ta kokarin yin bayani ka san wajen bayani shi ma wanda ka cewa bayani sai ka dan buɗa yadda za su gane ina ka dosa yana ta kokari ya bambance aikin haji da zuwa madina sha ba kowane aiki ne daban amma ba wai ba a yi ba fa ai ka gane ba ba a yi ba amma cewa ba abu ɗaya ba ne zuwa madina daban aikin hajji daban to wajen sai wani ya fahimci kamar yana nufin ba a so ba a zuwa madina a ana zuwa madina ba ma aikin hajji ba har kawai ma zaka tashi daga nan ka tafi madina ka je kuma har kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam kai ma sallama Allahu a'lam wa alaikum assalam
Allah ya kara lafiya Allah ya shiga amin amin ba suna ta mayin ba wannan ba mayin din aiki ba ne ok zai yi tayi sun samu automatic machine kenan ai ka san a noma ma akwai automatic zai sama noma kawai da ka danna shi ko masu mining concept na mining wallahi akwai alaman tambaya musulunci a kan shi malamai sun yi ta kokari sun yi ta kokari suna ta bayani bayani iri iri iri iri iri amma in duk ka saurari bayanansu duk in ka kalla ka san cewa ka san cewa amani akwai alaman ci ma zaune a ciki na abin da za ka iya fitarwa akwai alamar mutumin da wato daɗi ya mai yawa ba kun dai mutumin da a ce bai da sana'a bai da aikin komai yana da iyali zai ba su ce wani ya ce wa ya tsaya yana mai wai misali nake yi kun gane hausa mutumin da baya sana'ar komai kuma an jima ana jira ya kawo cefani a gida to sai ya je ya kama mining kun gane hausan ko san dai duk wanda ka ganshi ya yasa zaka ce sakare ne ko bai da wayo saboda wani abu ne wanda yake wato gaibu gaibu ƙarya ƙarya rudu rudu yaudara yaudara duka yana ciki wanda suke ganin hatta samu ne na hanya ce ta samu wanda suka shiryo su shi ma akwai makirci bai da bambanci da flash me cash bambanci su kaɗan ne ai kusan wani hanyar neman kuɗi da aka yi ko hake to akwai wani neman kuɗi da kwanaki aka yi kawai mutane za su zo su buɗe shago su ce ku ringa kawo kuɗi in ka kawo dubu arba'in sati mai zuwa a baka dubu tamanin na sun ce wai ma ne suke yi irin wannan suke yi da masu daman yan nan bara ne in sun gama su samu lokaci su faki idan mutane su su wuce ya faru a jos a nan an yi ko to na jos sun sani mutane suka ringa sayar da kayan mata kayan dakin su wata an kawo sadakin yarinyar ta ta kawo aka kawo akwai wata tsohuwa da aka ce ana gobe za su gudu tana tana ta magiya dan yamma ta dana ku ka taimaka ka raba ni da kudin nan yana baba ki inda kudin ki ashe ya tana ta dana ka taimaka ka raba ni shi ne ya taimaka ya raba ta da shi ita ba ashe aka ce mutumin nan ya san gudu ya fi yana ta ce baba ki koma da kudin ki wato ya dan tausaya mata ita kuma ta dage tana dana ka raba ni da kudin nan to shine ya raba ta ya raba ta da su washe gari aka zo yadda ka san an yi ruwa an ɗauke sun kwashe komai kawai sun gudu aka zo aka dinga taruwa don mutane da suka zuba jari suna jiran sati mai zuwa su karɓa sa da yawa ita aka ce wata tsohuwa ta zo a ƙarƙashin bishiya take sai cewa take ɗana ku kasa na a inuwa ana cewa ba ba ƙarƙashin bishiya kiki tana a kai ta inuwa saboda Allah ya san wai za a yi auren jikanta ne aka kawo mata sadaki ta kai musu to kaga duk irin wannan in ka kalle su wallahi hanyoyi ne na neman kuɗi waɗanda ba su da tabbas ko musulunci baya san su ana na ana bincike yanzu ba malamin da zai tsaya ya ma bayani ina nufin kai tsaye saboda wasu abubuwa su ma ba san su ba ina nufin saboda wasu abu ne da ake zama a cikin da wayo da hada kwamfuta da ilimi iri-iri a yi shi wanda yake sai dai gyaran Allah amma shiga irin wannan in shawara kake nema karka shiga da ya fi sauki na a a a alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sai gobe sallu ala nabiyil karim har shida da minti Allah mu salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين آمين يا لا يا شيخ السلام عليكم